Allah wanda ya ɗauke mana nauyace-nauyace waɗanda suka nauyaya bayanmu da kafaɗanmu da kayukanmu, ya kawar mana da dukkan wani nauyi ya yaye mana baƙin ciki, ya tarwatsa abokan gabanmu shi ɗaya, yabo da godiya sun tabbata ga mai sitirta aibobi wanda yake yaye damuwa yake biyan bashi mabayinsa. Ina shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah. shi kadai yake bai da abokin tarayya ana shaidawa annabi Muhammad bawansa ne banzansa ne wanda ya zama tilas a yi masa da'a kuma a gasgata shi cikin laburburansa ya gargade mu akan bashi ya kuma tsare mu daga kambun baka ta hanyar zikirori ya, ya haskaka mana hanya ɗoɗar wanda babu duhu a kanta Allah ka yi daɗin tsira gare shi da sahabbansa da iyalan gidansa kamar yadda ka yi wa annabi Ibrahim da iyalan gidansa, lallai Allah kai ne abin godiya kuma abin girmamawa. Allah ka yi albarka wa wannan annabi namu Muhammad da iyalan gidansa da sahabbansa kamar yadda ka yi albarka wa annabi Ibrahim da iyalan gidansa kai ne abin godiya kuma abin girmamawa. Bayan haka ya ku ’yan uwana masu girma, ku ji tsoron Allah, ku tsare kanku daga cin bashussuka. wanda babu, babu biya, domin shi bashi yana kawo shigulgula mai girma cikin rayuwar duniyan mutum, yana kawo bakin ciki mai girma da, da, da rana, sannan kuma ya hana mutum bacci da daddare, yana tsaro ne da madakata ne a lahira ga barin shiga aljanna, kuma tsarewa ne ga barin rahamar Allah da take da yalwa. lallai bashi zalunci ne wanda Allah ta'ala bai yafewa domin yana daga cikin haƙƙin bayi ne bai da ba cikin haƙƙin Allah yake ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kundi guda uku ne kundin ayyukan mutum fayil fayil nashi guda uku ne gobe kiyama akwai kundin da Allah baya gafarta komai a ciki in ka je da shi akwai kuma kundin da Ubangiji baya barin komai a ciki in ka je da shi, akwai kuma kundin da Allah bai damuwa da abin da ke ciki zai iya yafe shi duka bai damu ba, amma kundin nan da Allah baya gafarta komai a ciki shine shirka wa Allah, kar mutum ya sake ya je da kundin shirka ma Allah subhanahu wata'ala in ya je da shi wannan Allah ba zai yafe masa ba. Allah ya faɗa cikin Alkur'ani, Allah baya gafartawa a yi shirka da shi yana gafarta abin da ke ƙasa da shirka ga wanda ya ga dama. Amma kundin nan da Allah baya barin komai a cikinsa shi ne zalincin mutane tsakaninsu da junansu, wanda bashi yana ciki, ba abin da za a yi bayan ƙisasi a yi ramuko ko a ɗauki kyawawan aikin mutum a biya mai bashi da bashinsa. A, amma shi kundin da Allah bai damuwa da abin da ke ciki zai iya yafe shi gaba ɗaya. shi ne bawa ya zalunci kanshi da saɓon Allah wanda yake tsakaninsa da Ubangijinsa ne, wannan hadisi al'imamu hakim ya fitar da shi. Manzo Allah ya ce, Lallai ku sani, jininku da dukiyoyinku da mutuncinku haram ne a tsakaninku, kamar yadda yau ranar arfa take haram a tsakaninku a cikin wannan wata na Zulhijja mai alfarma kuma a cikin wannan gari na Makka wanda yake haramin Allah ne. ku saurara, shin na isar da saƙon Allah, mutum dubu ɗari da ashirin da hudu malamai suka ce suna nan a gaban manzon Allah yake wannan hudu ba, ya isar musu kuma suka ce ka isar da saƙon Allah. Ala halballattu na isar muku da saƙon Allah alama ce ta cewa rayuwar manzon Allah ta ƙare, kuma ya isar ya ce Allah ka shaida. Wannan yana nuna cewa bashi abu ne mummuna sosai yana lizimtan duk wanda yake neman ya ci nasara a cikin al'amuran shi ya nisanci cin bashi, ko yaya ne gwargwadon iyawan shi, in ba haka ba zai rugurguza kan shi zai faɗi ƙasa domin ita bashi tana haɗe da saba alkawari, tana haɗe da yin ƙarya. Shi yasa za ku ga tun daga ran da gwamnatin Najeriya ta soma cin bashi, to tun daga ranan har yau gwamnatin Najeriya ba ta taɓa tafiya a daidai ba, kuma al'amuranta bai taɓa daidaita ba, tun da bashi ya shigo a lokacin da ba a bukatan bashi aka ci, kuma har yanzu ƙara danƙara bashin ake yi so duk wanda ya ci bashi ko a iyalanka ko kai karan kanka ko kai jagora ne in ka sa bashi a cikin al'amuranka sai Allah ya rugurguza wannan maganan manzon Allah ne baya ƙarya a manzon Allah ya ce da ka ga dai sa ka yi ƙarya Aisha Allah ya ƙara mata yadda ta ce manzon Allah ya kasance yana yawan addu'a yana cewa Allah ina neman tsari daga aikata laifi ina neman tsari daga cin bashi sai wani mutum ya ji a kusa da shi yake cewa me yasa kake yawan neman tsari daga bashi ya manzan Allah yace lalle mutum idan ya ci bashi zai ba da labari kuma sai ka ji ƙarya yake yi zai yi alkawari kuma sai ya saba wataƙila shine sababin da ya sa mutane da yawa suke fadawa cikin ƙarya wajen maganganu da saɓawa cikin alƙawuransu, Allah ka tsare mu daga ƙasƙanci. Ya ku ’yan uwa masu daraja, kada mutum ya kasance mai yawan cin bashi, ya dumulmiya cikin bashin da ya san bai da abin da zai biya ko bai da yaƙinin hanyar da zai biya. Domin hakan zai sanya baƙin ciki mai yawa ya taru a kan shi, ya kuma tara mishi damuwoyi. har ma ba zai samu hanyar yin tunani mai kyau ba, ba zai samu hanyar jagorancin da ake tsammanin wani sakamako mai kyau nan gaba ba. Sayyidina Umar ibn al-Khattab Allah ya ƙara masa yadda ya ce, Na hane ku da cin bashi, domin shi bashi farkon shi bakin ciki ne da damuwa, ƙarshen shi kuma gudu ne, ƙarshe ka dinga gudun mutane ko ka gudu ka bar magari. abin da kake yi ka samu alheri ɗin kwata-kwata sai ka watsar da shi saboda mene bashi. Don haka limamul ƙurtubi Allah ya ƙara masa yadda ya ce, bashi ya kasance mummunan abu ne da ƙasƙanci saboda mene yana shagaltar da zuciya, yana sa damuwa da wamammiya idan mutum bai biya ba, yana sa ƙasƙanci ka ƙasƙantar da kanka ga wanda ka ci bashi a wajen shi lokacin da za ka gamu da shi, kuma saboda kana gudun gori a wajensa idan ka jinkirta baka biya bashin ba in ji imamul qurtubi yace watakila ma mutum zai yi alkawari da kansa amma sai ya dinga sabawa saboda mene bashi da wasu abubuwa na karairayi da za su fito wa mutum a bakinsa saboda bashi don haka ne so da dama mutum zai mutu ya ci bashi bai yi wasiya ba bai bar abin da zai biya wannan bashin ba idan ya tafi kiyama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ran mumini tana rataye da bashin da ya ci ne a cikin kabari ba za ta rabu ba sai an biya masa waɗannan sabuba munana ne game da bashi don suna tafiyar da kyawun da ke cikin bashi kuma suna rage kamalansa akwai cututtuka da yawa daga cikinsu yana sa mutum ya dinga gaggawan son duniya idan mutum ya cika cin bashi to ya buɗe ƙofar son duniya a gabansa kenan sannan kuma yana sa rugurgujewan kansa na gaggawa yana sanya rai ta yi rauni wajen jin nauyi da ke kanta sai dai ta dinga dogara ga waɗansu ba za ta dinga jin akwai nauyi a kanta don ta sauke nauyin da ke kanta ko da na iyalai ne ko na al'umma ba illa iyaka kawai in abu ya yi warawara sai a duba a gaina za a ciyo bashi ba ka jin wani nauyi a kanka sannan ita bashi tana cire tausayi a tsakanin mutane in akwai bashi tsakanin mutane tana cire tausayi da rangwantawa musamman ma tsakanin 'yan uwa musulmi saboda wanda ya ci bashi zai dinga jin haushin mai bin shi don ya karba so don haka da a dinga samun adawa da gaba bashi tana haddasa adawa da gaba a tsakanin mutane kai bashi tana hana zuwa sallan jam'i tana zuwa tana hana zuwa sallan juma'a ma sannan bashi tana sa shugabanni su barraba tattalin arziki daidai yanda ya kamata su tauzi'i sarwa good distribution of resources ba a samu idan ƙasa ta dumulmiya cikin bashi, sannan bashi tana sa yanke zumunci, ta haddasa adawa, ta yanke ‘yan uwantakan da ke tsakanin mutane ba za ma su dinga gaisawa ba yanzu. Tare da abin da ke ciki na cuta da wahalhalu a cikin kabari da kuma ranar lahira, Imam Abu Dawud Allah ya ƙara masa yadda ya ce, manzon Allah ya faɗa lokacin da wani mutum ya mutu, ya ce, Inna sahibakum ma'asurun bidainihi, wannan gawan naku da daku mata sallah, yanzu aka tana tsare a kiyama an hana ta saduwa ga rahamar Allah saboda bashin da ke kanta. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, wanda ya mutu bai kubuta daga abubuwa guda uku ba, girman kai da kuma satan kayan gwamnati. da kuma bashi ba zai shiga aljanna ba duk wanda bai kubuta da waɗannan abubuwa guda uku ba ba zai shiga aljanna ba to kuma wani zai haɗa ukun duka ga girman kai ga satan kayan mutane kayan al'umma ga kuma cin bashi wani ya haɗa biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da a ce mutum za a kashe shi a wajen yaƙi kun ga yayi jihadi ko sai a sake rayar da shi yana da ladan jihadi na farko sai a sake kashe shi sai a sake rayar da shi sai a sake kashe shi in Allah ya je zai dakatar da shi da shiga aljanna idan akwai bashi a kansa dukkan wanda Allah ta'ala ya faɗa a ƙur'ani mai jihadi kar ku ce da su ma matattu ne rayayyu ne inda rabbihim yurzaquna amma inda bashi a kansa ko yayi jihadi yana da ladan mutuwa ta hanyar Allah so uku bashi zai hana shi shiga aljanna manzo Allah ya taba ba da labari cewa ba abin da ke tsare mai jihadi shiga aljanna mutane suka ji daɗi suka ji ni'ima sai ga Jibrilu ya iso da gaggawa ya ce ka ce illat dain wannan gaban illat dain a cikin wannan hadisin ita kadai aka saukar da ita illat dain ka kira su ka ce musu sai bashi bashi zai hana shi shiga aljanna sannan Sayyidina Umar ya ce ma Imran ibn Hussein, ya kai Imran ɗan Hussein, karka yadda ka mutu ana bin ka bashi, da a ɗibi kyawawan ayyukanka ne a biya da su, a can kuma ba dinare babu dirhami. Daga cikin sharaɗin cin bashi in mutum ya ƙuntata dole sai ya ci babu makawa, ya zama ya ci bashi akan al'amarin da yake dai aiwatar da shi ne shari'a ta yarda da shi. Kuma ya zama yana da niyyar biya. don manzan Allah ya ce wanda ya karbi dukiyar mutane bashi yana da niyan ya biya Allah sai ya taimake shi ya biya wanda ya karbi dukiyar mutane asali ran da ya karba bai da niyan biya yana ganin ya karbi lubus to shi kuma Allah yakan hana shi daman biya saboda niyyar nan tana da tasiri wajen biyan bashi shine al-Imam Ibn Abdul Barr an-Numari yake cewa bashi yana tsare mutum shiga aljanna yace Allah ne mafi sani ba mu san wani irin bashi ne yake hana mutum shiga aljanna ba ko bashin mutumin da ya mutu bai bar abin da zai biya bane ko ya mutu ya bar abin da zai biya amma bai yi ƴaƴansa wasiya cewa ana bi na bashi in na mutu ku ɗauka a cikin dukiya na ku biya ba ko kuma wanda ya je ya ci bashi ba akan hanyar gaskiya ba ya ci bashi ya yi almubazzaranci da shi ya kashe su ma masu garaya da masu rawa da makaɗa da duk wani hanya ta almubazzaranci amma kuma bashi ya ciyo akwai masu irin wannan gwanin taɗin shi kar ya ji kunya zai ci bashi amma in an zo zai kashe shi a hanyar saraf ne tabzir waɗannan dukka bashi zai tsare su gobe kiyama ba za su shiga aljanna ba har sai an biya ko da kyawawan aikinsu amma wanda ya ci bashi cikin gaskiya hanyar gaskiya saboda wani haƙƙi ne ta waje ba a kan shi na damuwar iyalansa da ƙunci sai ya ci kuma har ya mutu bai samu damar biya ba kuma yana da niyan ya biya imamu ibnu abdulbar ya ce wannan insha Allahu muna zaton baya daga cikin wanda Allah zai tsare su ya hana su shiga aljanna saboda bashi ya ku ƴan uwana masu daraja da girma ya kamata mutum ya zama mai tsari cikin dukiyan shi da abin da ya mallaka ya zama mai kyakkyawan tasarrufi ka dinga sarrafa dukiya da tsari dukiya da ka ganta komai tarinta yadda kake cikin wadata ya zama akwai husnul tasarruf a kanta abin da ya faɗar da ɗaiɗaikunmu da yawa daga baya cikin matsaloli rashin husnul tasarruf ƙasarmu ma lokacin da ake samun arziki mai yawa yana dumbuɗowa sai ya zama shugabannin wawaye ne ba su da husnul tasarruf ba investment dan gobe in an samu kawai a barnatar kuma ga arziki da yawa gashi kuma ana dankaro bashi ga arziki ga bashi babu husnul tasarruf to ko a gida ko kai kaɗanka ko a a anguwarka kake shugabanci ko kuma a al'ummanka kake shugabanci ana son a samu husnul tasarruf in dai ana so a gushe ma a gushe ma bashi sannan yanzu akwai mutum yana da fiqhul awwaliyat menene fiqhul awwaliyat law of preference bukatunka kayi tebulin nasu lokacin da ma kake cikin walwala kenan bale a yanzu da muke cikin halin da muke ciki amma wani bai san tsara bukatu ba daga farko akwai daruriyat menene daruriyat lalurori necessities wanda in ba za a rayu ba banda su su ake ba su priority mutum ne zai je ya ci bashi akwai wanda za a ce maka zai je in da a bashi bashi zai karɓo don ya kai masara gidansa amma in ya karɓi bashin ya ga kuɗi a hannunsa mudu ɗaya na masara ba zai je gidansa ba ya kashe su ba bayi da mene law of priority babu menene menene yake da muhimmanci a wajenka daga farko ka sassaƙe bukatun da ba su da muhimmanci wannan yana sa mutum ya guje ma mene bashi fiqhul awwaliyat har kar mutum ya je kuntata sai ya ya je ga bashi in ya ci bashin kuma ya zama yana da priorities me zan yi da su daga farko ba komai ba wani in ya ga kuɗi a hannunsa kawai shikenan bai da nazarul awaqib me zai je da consequences me zai je da gobe duk halin da muke cikin nan zaka ga wasu wawaye ne akwai wauta a tunaninsu abin da ya sa muke faɗin wannan saboda muna so mutane su gyara rayuwarsu a a fita cikin irin waɗannan kunci da ake ciki ko da ta hanyar dabarbaru ko da ta hanyar dabarbaru namu na kanmu ya zama muna iya fitar da kanmu cikin waɗansu damuwoyin ko da ba mu fita a damuwa duka ba mu rage ma kanmu damuwoyi saboda tsari na rayuwa sannan mutum in ya lokacin da ka samu da yawa yanzu kaka ne amfanin gona da kuɗi suna shiga hannun mutane da yawa wani yakan manta da august da july da september lokacin october da november da december yakan manta da me aka shiga ciki a da shi kawai ya ga buhunhuna a gaban shi ya ɓaro kaza ta can ya ɓaro kaza ta can ya ɓaro kaza ta can yana da kyau a samu ayyakuna mudakhiran li shay'in min al-mal lilhawa'iji tsari'a fil yasar in kana cikin walwala kaman yanzu a kaka yanzu ina addressing namu a matsayin ku na wanda muke cikin kaka ya zama kana da tanadi ga irin abin da zai je dawo nan gaba ko da yaushe economics in kana bibiyan su suna bara sun ce mana duk wanda ya nomi amfani in bai yi tanadinsa ba to abinda za a zo a shiga ciki ya ya nunnunku ya nunnunku ya nunnunku har yanzu duk economics maganan da suke shine a ilimance babu solution ga problem namu sai dai ta dada gaba gaba don me yasa amfanin gonanka ba za ka bar damuwoyin da ba abinci bane ka ajiye shi ka ajiye amfanin gonanka ka bar damuwoyin da ba abinci bane ne kar ka je kana sai da amfanin gona waɗannan 'yan jari hujjar suna sayewa a hannunka kuma su zo suna sun saye shi naira ɗari biyar a hannunka su zo suna sayar maka dubu biyu wannan duk zai sa mu guje mu bashi sannan ya zama akwai economic hunaka iktisadun fil infaq wajen ciyarwa ɗin a dinga tattali Allah ne ya faɗa wala ta ji'al yadaka maghlulatan ila unuqik wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura kar ka yadda ka ware hannunka gaba daya ko abincin da zaka ci a gidanka ne don kawai yanzu kana ga buhunguna ya zo na kaka a yi ta almubazzaranci da shi a irin lokacin da ake wadata ma ba a son a yi haka ballantana yanzu muna cikin halin kunci mutane ku dinga tunani sannan ya zama mutum yana ƙoƙarin gamsuwa da iya abin da Allah ya bashi ya yarda da ɗan kaɗan da Allah ya hore mishi da ƙaddaran da Allah ya aukar da shi a ciki kar ya dinga kallon waɗanda suke fantamawa sannan mu dinga ƙoƙarin bibiyan illolin da bashi yake da shi, kuma in an je saye duk abin da za a saya a dinga taka tsantsan. Duk cinikin da za ka yi da kuɗi ka ƙoƙari kana taka tsantsan, a ta'anni. Banda burmawa saye can saye can saye can duk cinikin da za ka yi ka yi ƙoƙari kana taka tsantsan kafin ka fidda kuɗin ka bayan. Ka nazarci me za ka kashe, ka nazarci me za ka saya, ka hukuntar da ƙwaƙwalwanka ta hakimul aqal Allah ka yi salati da sallama wa manzanka annabi Muhammad da iyalan gidansa da sahabbansa gaba ɗaya ya ubangijin sammai da kasai ya ubangijin al'arshi mai girma ya ubangijin mu ubangijin komai wanda shi yake tsaga ƙasa ƙwaya ta fito wanda ya saukar da attaura da injila da alƙur'ani muna neman tsarinka daga dukkan sharri sharrin wani abin da kake rike da gashin goshinsa, ya Allah kai ne na farko babu wani kafinka, kai ne na ƙarshe babu wani bayanka, kai ne na sama ba wani abin da yake sama da kai ka ɗaukaka bisa kowa, kai ne wanda kake a ɓoye babu wani abu bayanka, ka biya mana basussukan da suke kan mutanenmu, ka wadata mu daga talauci ya Allah, ya Ubangiji muna neman tsarinka daga damuwa da baƙin ciki. da gazawa, da kasala, da tsoro, da kuma rowa, ya Allah muna neman tsarinka daga, daga rinjayen bashi da kuma rinjayen abokan gaba. Umu ila salatikum ya hamukumullah.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
سووا صفوفكم يرحمكم الله تراسوا وتقاربوا فإن تسوية الصف من إقام الصلاة الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم